أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu Yusuf alaihi salam. A karatun da ya gabata mun kwana aya ta arba'in da tara. yau kenan za mu tashi aya ta hamsin a dai suratu Yusuf ɗin alaihi salam. Idan ba a manta ba, annabi Yusuf da aka je aka mashi tambaya dangane da ta'abirin ru'uya cewa tafsirin mafarkin da sarki ya yi. Bayan annabi Yusuf ya gama gaya musu tafsirin ma'anar mafarkin sarki, to sarki ya sa a zo da annabi Yusuf nan ne za mu tashi yau kenan ko Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalal maliku sai sarki lokacin da labari ya zo mashi na ta'abirin ru'uya da annabi Yusuf alaihi salam ya yi sai ya ce tuni bi'i, bi ma'ana ukhrijuhu min asijin wa a tuni bi'i, ku fitar da shi daga wannan gidan yari, ku zo min da shi. Falamma ja'ahur rasul. a lokacin da ɗan saƙon nan ana falamma ja a Yusufa Rasulul Maliki, a lokacin da wannan ɗan saƙo na sarki ya je gurin annabi Yusuf alaihi salam ƙala lahu, sai annabi Yusuf ya ce da shi wannan ɗan saƙo, irje ila rabbik, koma zuwa wajen shugabanka, bi ma'ana ila sayyidikal malik, fas'alhu an ƙissatin niswatin lati jarahna aidiyahunna. cewa ka je ka tambaye shi, ya labarin waɗannan matan da suka yi rauni a hannunsu, idan ba a manta ba, a can baya, ai Allah ya ba mu labari lokacin da ta tara mata, ta ba su abinci, ta ba su kuma wuka da za su dinga yankawa, maimakon su yanka hannun, ai su yanka abin da za su cin, sai suka yanka hannunsu ko? Shi ne ce, to, aje a tambaye su, ma balin niswatin lati ƙatta'ana aidiyahunna. cewa menene labarin wa'yannan mata allati jarhana aydiyahunna wanda suka yi mahannunsu rauni hatta tazhara bara'atuhu qabla al-khuruj min as-sijn annabi yusuf yayi haka ne dan ya bayyana barrantarsa daga abinda suka yi da'awa din nan ya bayyana kafin ya fito daga gidan yari a yayin da in ya fito ba mai masa wani gani gani cewa su da kansu su bada shaida akan al'amarin da ya faru, ya ce, Inna rabbi bi hinna alim, lalle Ubangiji na bi ma sana'ana bi minal murawada, Allah ya ce, a harshe annabi Yusuf, lalle ubangiji na dangane abin da suka aikata min dinnan na ƙoƙarin su ɗau hankali na na yi lalata da su alimun Allah masani ne la yakfa alaihi shay'un min zalik ba abin da ke boyuwa mashi da haka Allah madaukakin sarki zai barrantar da ni zai fitar da gaskiya inda take to yanzu ya juya ko dan sako ya koma kenan qala ma khatubukunna قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قال الملك سيسركي يتي دسو مخاطبا النسوة yana magana da wayannan mata din ma khatbukunna idrawattunna yusufu an nafsihi ay ma sha'anukunna menene sha'aninku hina talabtunna yusufa bihila a lokacin da kuka nemi yusufa wajen dabara da wayo irin na ɗaukar hankali na mata li ya'mal al-fahisha ma'akunna domin ya aikata alfasha tare da ku qalatin niswa jawaban lil malik sai wayannan matan suka faɗi suna ba ma masu suna ba ma sarki amsa hasha lillahi an yakuna yusufa muttahaman suka ce tsarki ya tabbata ga Allah an gane in ka ce hasha lillah bi ma'ana tanzihan lillah wa ta'ajiban min iffati yusuf cewa tsarki ya tabbata ga Allah suna kuma mamaki dangane da kamewar annabi yusuf alaihi salam suka ce hasha lillahi ma alimna alaihi min su cewa ai annabi yusuf Allah ya tsare shi a ce ya kasance abin tuhuma wallahi ma alimna alaihi min su fa inda zalika qalat zawjatul aziz a wannan lokacin da ta ji wayannan matan gaba daya sun ba da shaida annabi yusufa bai neme su da lalata ba su ne suka yi kokarin haka din ma a wannan matar sarki tace to ita ma yanzu fa za ta faɗi gaskiya tace al'ana hashasal haqq ko tace a yanzu hashasal haqq hashasa bi ma'ana zahara wankashafa cewa gaskiya yanzu ta fita ba'da al-khifa bayan da abin ya boyu kaga da ana zargin annabi Yusuf da shi ya neme ta inda aka yi ta musu daga baya wa shahida shahidun min ahliha ko daga baya kuma ake ta tsegumi a cikin gari matan nan da suka je ta gayyato su wanda suke tsegumi suka yayyanke hannunsu su ma ƙarshe sai suka juya irin sharrin da matar sarki ta yi su ma sai suka juya da wannan saboda su kubutar da kansu shine matar sarki ta ce al'ana hasal haqqu a yanzu gaskiya ta bayyana ana rawattuhu an nafsihi ana hawaltu igwa'ahu tace ni ne nayi kokari naga na halakar da shi walam yuhawil igwa'i amma shi ba wani kokari da ya gwada cewar bari ya kai ni zuwa ga alfasha wa innahu lamina sadiqin cewa lalle annabi yusuf yana daga cikin masu gaskiya fi madda'ahu min bara'atihi mimma ramaituhu bihi cikin abin da yayi da'awa na kubutan da kansa ai yace hiya rawadatni an nafsi ko tace wa innahu lamina sadiqin ciki yana daga cikin masu gaskiya abin da ya faɗi ɗin nan wallahi al'amarin yanda yake Yusufa bai neme ni da alfasha ba to yanzu al'amari ya fita kenan darasi da zaka ɗauka anan cewa dukkan inda aka yi gumurzu aka danna aka macika Allah madaukin sarki zai fitar da mai gaskiya in dai har kana da gaskiya inna Allah ma'as sadiqin Allah yana tare da masu gaskiya To in aka ce ku Allah na tare da kai ba za ka ji kunyawa. Duk inda abin zai yi tsawo jarrabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya ga shin za ka yi sabati, za ka dawwama a kan wannan gaskiya ɗin ka ci wannan jarrabawar ko ba za ka ci ba. amma in ka yi haƙuri duk inda aka jefe ka duk inda aka yi maka sharri duk inda aka tuhume ka da wani abu sai ya zama kai baka da laifi Allah madaukin sarki zai fidda kai wannan ko ba yana nuna maka in an tuhume ka da abu ba za ka yi kokari ka barrantar da kanka ba za ka barrantar da kanka kaga annabi Yusuf da ta faɗa ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي yace ita ce fa ta neme ni kaga ya kokarin barrantar da kai shi daka ba shiru za kai ba a ka'idar shari'a suna cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani a lokacin da ake bukata yanzu kaga nan gun da ake bukata ne idan tace kai kai kuma sai ka zo kai shuru kawai to ba shikenan tunda ta ce an yi ba to a yanzu ka yi itirafi akan ka ba imani bane sai kai kokari ka barantar da kanka duk inda tuhuma ta taso kai kokari ka barantar da kanka an gane daga baya kuma ko jarrabawa ta zo Allah sai ya bayyana gaskiya inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu Allah shi yake difa'i yake bada kariya ga waɗanda suka yi imani Daka in har kana da gaskiya Allah maɗaukakin sarki zai kubutar da kai a dukkan halin da ka shiga a dukkan irin zargi da aka yi maka. Yanzu dukkan halittar da Allah ya halitta babu tsarkakakke irin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Akwai wata rana da shi da matarsa Zainab suna tare, sai wasu sahabbai suka zo za su wuce sai suka hanga cewa wannan manzan Allah ne. maza sai suka juya sai maza Allah ya kira su yace ku zo mana sai suka juya yace innaha zainab cewa zainabu ce suka ce ka ya rasulullah kuma sai ka yace a a yace nayi muku haka ne saboda shedan yana shiga cikin dan adam majaraddam ta inda jini yake gudana najiye muku tsoro kar shedan ya shige ku ku je ku yi wata kalma mummuna ta zargi Allah madaukin sarki yayi muku hukunci kaga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga Allah zai kubutar da manzon shi ya sani Allah zai kubutar da shi to su kuma yana jiya musu tsoro kar Allah ya fishi da su sun furta wata mummunan kalma dangane da manzon shi an gane wannan ko da haka babu laifi idan aka tuhume ka da wani abu mummuna sai ka kare kanka ka ce lalle al'amarin nan ba haka yake ba sai me zalika ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ألما لمن تفسيري سنفسر وأنه قلوم قلابيو ce zalika liya'lama sai aka ce wasu malaman tafsiri suka ce wannan maganar matar sarki ce ai qala timra'atul aziz liya'lama yusuf hina aqarartu anni ana allazi rawattuhu ko wa annahu sadiqun anni lam aftari alayhi fi fi ghiyabihi faqad tabayyana li mimma hasala anna allaha la yuwaffiqu man yukazzib wa man yakzib wa yunkir matar sarki take cewa na faɗi hakan nan ne Yusufa domin ya sani a lokacin da na yi ikirari, cewa yanzu na yi ikirari anan labira wato, ni ne na ne da baya nan ba, saboda annabi Yusuf kaga baya nan yanzu yana gidan yari, ya aika wa sarki da aka ce ya zo, ya ce, Aje a gayawa irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatin lati, ƙatta'ana aidiyahunna inna rabbi bi kaidihinna alim. ce aka ce ma khatubukunna idrawattunna yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su qalat imra'atul aziz al'ana hashasa alhaqu ana rawatuhu an nafsihi kaga annabi yusuf bayan ko sai ta ce to zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi cewa na faɗi wannan ne dan yusuf ya sani cewa ban ha'ince shi ba a yayin da baya nan na yi ikirarin cewar shi ya yi bayan ba shi ya yi ba shi ya sa na yi ikirari cewa ni na neme shi da kaina kuma na gane na fahimta inna Allah la yahdi kaidal ka'ini wannan fassarar farko kenan al-imam as-sa'di yace zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi ko yace zalika al-iqraru alladhi aqarartu anni rawattu yusufa ko wancan fasara kenan da nayi yanzu an gane ko ce zalika a wannan fasara ta biyun da nake muku kenan ai zalika allazi fa'altu min raddi rasulal maliki ilaihi annabi yusuf maganan ta koma annabi yusuf shi ya faɗe ta kenan a wannan tafsirin ai da al-imam al-bagawi ya kawo cewa nayi haka ne abinda na aikata da aka ce a fito da ni daga gidan yari cewa abinda yasa nace ya koma zuwa wajen shugabansa ya tambaye shi dangane da wayannan mata din abinda na aikata na mayar da wannan sako liya'lama bi ma'ana liya'lama al-aziz domin sarki ya sani anni lam akhunhu cewa ni ban ha'ince shi ba fi zaujatihi a matashi bil ghaibi a lokacin da ya zama bayan wa anna Allah la yahdi kaidul kha'inin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da makircin masu ha'inci an fahimta to wannan shine fassara da malam Nasiru Sa'idi yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa dani ne yace dani ne Yusuf a lokacin da aka ce in fito daga gidan yarin nan yace kawai fitowa zan yi an gane yace kawai fitowa zan yi ai wata rahama ce ta samu ko sai yace amma a a a koma tukunna cewa ba ubarri'u nafsi ko
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ubarri'u nafsi wannan ma malaman tafsiri sun rabu biyu wasu ka ce wannan kalman wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu suka ce wannan maganar ta fita ne daga bakin imra'atul aziz wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce a'a wannan maganan ta zo ne daga annabi yusuf alaihi salam shine dai waccan ayar da muka wuto a baya ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي قيد القائلين wasu malaman tafsiri suka ce a lokacin da annabi Yusuf ya faɗi wannan magana sai annabi sai mala'ika Jibril alaihi salam yace da annabi Yusuf to ya al'amarin ka kenan lokacin da ka himmatu ai Allah ya ce wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi sai yace wa ma ubarri'u nafsi cewa ni ban kasance mai kubutar da zuciyata ba an gane min alkhata'i wazzalali cewa daga kuskure ko in samu wata zamiya ya zama na aikata wani abu ba innan nafsa la'ammaratun bisu yace lalle ita zuciya da ka gani la'ammara cewa mai yawan umarni ce bisu'i bil ma'asiya da sabawa Allah illa ma rahima rabbi sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi fa asamahu ko an fahimta sai Allah madaukakin sarki ya, ya kiyaye shi ya tsare shi daga wannan sabo din ba wanda ya isa ce shi ya fi karfin zuciyar shi sai dai kai ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya sa ka fi karfin zuciyar taka din an fahimta illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ya ce lalle Ubangiji na kuma mai yawan gafara ne mai yawan jin kai. To, wa alahada, a duk lokacin da kaga wani ya aikata wani abu wanda yake mara kyau, sai kake ganin kai wannan abin ya yi muni abu ɗayan biyu za ka yi mishi. Kai masa wa'azi na farko, akan wannan abin da yake ya bari. Na biyu, sai ka roƙi Allah, Allah ya shiryar da shi, ya daina wannan abin. karka je kana yama didi ka tsugunna can ka tashi can in ba ka yi sa'a ba sai Allah ya jarrabe ka da abin da ya jarrabe shi an fahimta saboda innan nafsa la'ammaratun bisu ita zuciya da ka gani ammara ce alawa zani fa'ala mai yawan umarci umarni ce da mummuna abu sai dai wanda Allah ya kare shi Da haka in kaga Allah ya kare ka dangane da aikata wani zunubi, to ba wayanka bane, ba dabararka bane, shiriwa ce ta Allah subhanahu wataala. Shi yasa ko ƴan aljanna bayan sun shiga aljanna ai akwai addu'ar da suke. Suka ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Suka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga aiki na ƙwarai da ya kawo mu muka samu shiga aljanna da rahamar Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Cewa ba mu kasance mu zama masu shiriya din nan ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Ka san wanda aka kawata mashi mummunan aiki gani yake mai kyau ne. Afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Wanda aka kawata mashi mummunan aikin sai dinga ganin wannan abin mai kyau ne. Allah madaukin sarki ya kiyashe mu. sai Allah ya ce وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين
نعم وقال الملك سلكي سيتي ائتوني به yanzu ku je ku zo min da shi yanzu mata sun tabbatar cewa annabi yusuf ba shi da laifi imra'atul aziz ta tabbatar annabi yusuf ba shi da laifi sai sarki ya ce tuni bihi ku zo min da shi astakhlisu li nafsi cewa zan ware shi ai aj'alhu khalisan li nafsi zan sanya shi kawai zamana yake yi duk wani hijindumu da za mu na tafiyar da mulki za mu dinga yinsa da shi. Falamma kallamahu a lokacin da sarki ya yi magana da annabi Yusuf. Malam, nasu, malam bagawi ke cewa fihi ikhtisarun taqdiruhu faja'ar rasulu bi ko Yusufa faqala lahu ajibil an sai sarki wannan dan saƙon wannan saurayin da suka yi mafarki kenan annabi Yusuf ya fassara musu wanda yaje aka yi mashi fassara mafarki sai yazo yace to a yanzu zaka amsa kuma kiran sarki yanzu sarki yana kiran ka ka zo ka yace a kawo ka zaka zauna daga wannan dinsa astakhlisu li nafsi falamma kallamahu a lokacin da sarki yayi magana da annabi Yusuf alaihi salam qala innaka al-yawma yace kai din nan yau a wajena, a wajenmu ladaina a indana makinun amin, ka zama mutum wanda yake mai matsayi, ai mutamakkinun aminun alal asrar. Yanzu ka zama amintacce na da kai za mu dinga dukkan tattauna wasu surrika na gano cewa kai mutumin kirki ne. Yanzu kaga wannan promotion ɗin, annabi Yusuf bai same shi ba sai da ya samu waccan jarabawa. darasin da zaka ɗauka a ciki sau da yawa ci gaba baya zuwa wa mutum sai ya samu jarrabawa sau da yawa idan musiba ta same ka tana samun ka ne dan ta ku zama mai sai ya zama Allah ya ɗaga ka da ita ko da wace iri ce kuwa an gane ba da manta akwai wani ɗalibi a Nijar ya zo yana koka a wajen ra'isul jami'a cewa ya samu spill over hankalinsa a tashe Profesar ya kalle shi ya ce mashi, Isbir ya akhi, la'alla Allah akharaka la yuqaddimak. Yace tana iya yiwa Allah ya jinkirtar da kai ne, ka sami spill over dan ya gabatar da kai, wani ci gaba ne zai same ka. Kaga la'alla shi a lokacin ba zai gane ba. Amma ba mamaki, yanzu ƴan uwansa da suka riga shi gaba ɗaya suka gama, suka je suka yi service, suna dawowa sai a ebe su malaman makaranta. ko a ɗauke su a wani kamfani shi yanzu ya gama wanda yake taimakawa ɗinnan yake saba musu aiki ya zo kuma yanzu duk jama'ar gundumar tasa da yake taimakawa matasan duk an ƙebe su aiki shi kuma yanzu ya samu wata dama a NNPC ya wacce spill over eh alkhairi ce ko ba alkhairi ba albashi ɗaya idan ya ɗauka wani shi kenan shi adashensa ne na shekara biyar ko ba haka ba to sau da yawa jarrabawa in ta sai ta zo sannan ake samun ci gaba da haka duk lokacin da kaga Allah ya jarrabe ka da wani abu kai dai kai kokari ka mayar abin zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama kuma wannan jarabawa din ta same ka ne a bisa gaskiyarka an fahimta kar ka je ka dau kayan wani a kama ka kai ka gidan yari ka ce an kai annabi Yusufa gidan yari sai kai ridda annabi Yusufa an kai shi gidan yari a sata ne karka je kai kwartanci ka ce annabi Yusuf ma an kashi gidan yari da haka masu daraja ma sun je gidan yari a irin halinka ne amma kayi wani wa'azi ne ka faɗi wata gaskiya ne kayi kaza ne sai kuma jarrabawa ta biyu a kai ka gidan yari ko ko makamancin haka ko aka kore ka aiki wannan kai hakuri jarrabawa ne in ka mayar zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah madaukin sarki ya canja ma da abin da yafi shi alkhairi an gane wannan ko sai yace falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ja'alni
qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim
annabi yusuf alayhi salam sai yace ij'alni ala khaza'inil ardi yace to ranka dade abinda nake so ka sanya ni ne zan zama akan taska ta ƙasa, ƙasa ina ardu misira. An gane? Yana nufin kaza'inul ardi shine kaza'inul ta'am wal amwal. Cewa ya zama shine taskar abincin ƙasar yana hannun shi. Dukiyoyin ƙasar na hannunsa sai ce inni hafizun alim yace domin ni din nan zan kiyaye ai hafizun lil khaza'in alimun bi wujuhi masalihiha yace kuma na san duk hanyoyin da za a kyautata ta abin ya ci gaba na sani da haka a sanya ni anan ne malamai suka ce idan ka ga ga wani abu da ka cancanta ka yi shi zaka iya kai ka sani ga wasu kuma gama gari ana neman a sanya su a wannan gurin wanda ba su san kan abin ba ko kuma ka san su mabarnata ne in sun shiga za su damalmala abin kai kuma kana da har a zuciyarka kana ji za ka yi dan Allah, to ya halatta a nan ka nemi imara, ka nemi a baka shugabancin wani abu. In wannan larurin ya kai, to ya halatta kai. Amma idan kana ganin kai da kanka ka san akwai wanda yake ko da kai salih ne, ka cancanta, amma ga aslah, ga wanda ya fi cancanta, bai halatta ka nema ba. An gane ko? cewa kai salih ne salih salih salih dukkan ku kun cancanta to anan sai kai shiru al'umma su zaɓi wanda suke so idan suka zaɓo shi ba tare da shi ya nema ba Allah zai taimake shi amma duk wanda shi ya nema da kansa ba a irin wannan larurin ba manzo Allah ya ce za a bar shi da mulkin shi yasa da yawa shugabanninmu kaga ba Allah cikin lamarinsu an bar su da mulkin saboda da kansu suka nema kuma su kansu sun san akwai wanda ya fi cancanta ya zama amma suka yi da ƙarfa-ƙarfa da waye da duk abubuwan da za su iya yi su kai zuwa ga wannan kujerar suka yi suna zuwa sai Allah ya bar su da mulki sai ga ana ta mamaki ana ganin wane mutumin kirki ne amma yana zuwa ya canza a bari mutane da kansu su zauna su ce wane ya cancanta yana ƙi su ce sai kayi to Allah madaukakin sarki zai taimake shi wannan shine ya faru da Umar bin Abdul Aziz Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi har ana mashi laƙabi da al-khalifatul kamis ko khalifa na biyar duk da wannan kawai an yi ne an faɗa ne saboda dai girmamawa da darajawa amma khalifanci manzo Allah ce shekara 30 ne ta kare kuma tsakanin wayannan sabbai sai wasu ƴan watanni da Al-Hasan ya karasa shine khalifanci daga baya sai ya zama mulki Umar bin Abdul Aziz wataran sun tafi aikin haji da shi da Abdul Malik bin Marwan a lokacin Abdul Malik bin Marwan shine khalifa Abdul Malik ya ga mutane an zo aikin haji dandazo shine Amirul Mu'minin sai ya kalli Umar bin Abdul Aziz yace ara'aita hadhihi alhajij ma aktharuhum sai yace baka ga wayannan alhazan ba kai ya kake ganin yawan su duk wayannan ya ana yana nufin suna ƙarƙashin shi sai Umar bin Abdul Aziz ya ce lakinnahum khusama'uka yawmal qiyama sai ce sai dai waɗannan taron mutanen da ka gani gaba ɗayan su sai sun yi shari'a da kai ranar alkiyama ka musu adalci a mulkin ka ko baka yi musu ba fa baka Abdul Malik Abdul Malik sai ya fashe da kuka murna ta koma ciki yanzu iya wanda suke taron aikin hajjin nan kowa sai an muku shari'a da su in ba kai mar daidai ba a ɗau ladanka a bashi, idan ladanka ya ƙare a ɗau zunubin a bashi, haka fa za a yi a shugaban ƙasa. Duk wanda ya shiga wani hali a ƙasa sai an tuhumi shugaban ƙasa, sai sun yi shari'a da shugaban ƙasa da wannan mutumin. Idan gwamna ne haka, idan ciyaman na lokal gamman ne haka, idan kansila ne haka, in sarki ne haka, in hakimi ne haka, in mai unguwa ne haka, in dagaci ne haka, kai mai gida haka sai kun yi shari'a da wanda suke ƙarƙashinka ka musu adalci ko ba su yi maka ba kai musu adalci ba idan ka yi adalci shi kenan sai a ɗauke ka a saka ka a inuwar al'arshi an gane manzala ce saba'atun ya zilluhumullahu fi zillihi yau la zilla illa zillahu nau'ikan mutane guda bakwai Allah zai sanya su cikin inuwarsa ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa ɗin. Daga ciki manzala ce imamun adilun shugaba mai adalci, za a ɗauko shi a sa shi a inuwa idan lokacin da mutanensa suke jin yunwa shi ma shi ya fara ji. In ƙoshi ya zo shi ne ƙarshen ƙoshi shi ne shugaba adali. Awwalu man ya ju'u iza ja'an nas. Idan yunwa ta zo shi ne farkon wanda zai ji ta a ƙasa. Idan ƙoshi ya zo shi ne ƙarshen ƙoshi. sai ya ga kowa ya ƙoshi mai gida na ƙwarai ba haka yake yi ba eh za ka ga mutum yana jin yunwa amma duk ƙoƙarinsa ya za a yi in ya san haƙƙi da ya ɗan samu ko ɗan a caɓa zai samu ko ya ɗauki keken haya ya je ya kai musu shi fa bai ci ba shi gida zai ce to yanzu masha Allah alhamdulillah mun gama da rigimar yau gida ya samu idan ya zo yana cin abincin yara in suka kewaye shi ba zai cinye gaba ɗaya ba sai ya rage ya ba su uwarsa tana cewa sun ƙoshi ne ya ce a ba komai bar su su ƙarasa wannan shine shugaba kenan haka ya kamata kowane shugaba ya zama an gane amma ka zo cikinka kaman 50 liters wuyanka kaman wani goyayyen bijimi ɗan bana bakwai mutanenka kowa ka gani a rame a yanzu ɗaiɗai wanda za ka tare shi a ƙasar nan ka ce za a ƙara min ruwa mafi ƙaranci shi ne ya ja leda biyu wani inda hali a ɗaura mar galan ma ko jarka wallah za a ɗaura mashi ba ka gani yanzu daga an ji asibiti ta ce jini ya ƙare dama jinin na yawo ne zazzaɓi yana zuwa ya taɓa sai ya ƙone yunwa ta kashe mutane to wallahi za a tambaye ku shugabanni kowa sai an tambaya shi yasa Umar bin Abdul Aziz yace lakinnahum khusama'uka yawmal qiyamah yace wallahi sun yi shari'a da kai fa baka Abdul Malik Abdul Malik ya kuka da ya dawo gida sai ya rubuta takarda yace mutum mai tsoron Allah irin wannan mai tunanin za su tsaya da jama'a a gaban Allah gobe kiyama ai musu hukunci in ya musu adalci ko ya zalunce su shi ya kamata ya zama shugaba. Da aka sai ya rubuta wasiƙa ya ce, Idan na mutu, ku naɗa Umar bin Abdulaziz ya zama khalifa, ya ɓoye wannan takardar bai ba wa kowa ba, da ya zo ƙoƙarin mutuwa cikin wasiyarsa sai ya rubuta akwai takarda a guri kaza. Bayan na mutu a ɗauko ta, bayan mutane sun taru a masallaci a buɗe ta a karanta. Haka aka yi. bayan ya mutu kuwa suka ɗauko wannan wasiya ɗin, aka ɗauko wannan takarda a taron jama'a aka karanta ta, cewa Umar bin Abdulaziz ya zama khalifa. Ana karantawa Umar bin Abdulaziz yana cikin wannan masallacin, fasumi al-sarah. Sai aka je yana, ai aka ji ihu daga cikin masallaci, ina cewa wallahi ma arattuha. wallahi ba na so ba na so wallu alaikum man shi'tum kusa wanda kuka ga dama yana kuka suka ce wallahi ga abin da amirul mumini ne ya wasiya ranan da ya zo zai yi speech kenan na farko wanda ka ji tallafi ya cire bayan ya yi godiya a Allah sai ya ce ni Umar ɗan Abdulaziz na cire wannan kalifancin daga wuyana wallu alaikum man shi'itum ku sa wanda suka ga, kuka ga dama shi ranan da ya hau ranan ya ritaya yana hawa ya ce bai yarda ba ya cire suka ce wallahi la nuwalli alaina illa anta ya Umar ba za mu sa kowa ba sai kai shikenan ya haƙura ya zama shugaba matarsa Fadima wata rana khadiminsa yazo yana gaya mata yace wallahi shi fa gaskiya yace sa'imtu bi akalil adas yace shi ya gaji da cin adas adas wani abinci ne kaman wake wa adasi ha daga jan fada qur'ani yana shi a kashin laraba ba na ganin ban san shi anan ba amma na san shi na ci shi ma kamar wake haka yake adas sai take cewa yace yace ya gaji da cinsa kullun tace ittaqillah ya khadim ta'amu sayyiduka abincin shugabanka ne haka yake cin adas yarsa tazo lokacin sallah take cewa a bata kudin a wannan za ta yi dinkin sallah babu iya albashinsa ne yake ci yace akwai wani mayafinsa a dinka mata a yaga shi a dinka mata yaslo ya isa za ta je ta idi da su wata ran ya zaga ya ga inabi mai kyau a kasuwa ya dawo gida yake tambayan Fadima cewa da Allah zan samu wani dirhami a wajenki naga adas ya ban sha'awa a kasuwa ina so zan je in sayo aka bincika gidan Amirul Mu'minin babu amma ya, ya kwanta yana kuka yana tsoron haɗuwar shi da Allah kuma karkaji ‘yan darahin ma'aduda da ya bari lokacin da ya zo huwa ala firashin maut yana ƙoƙarin mutuwa aka zo aka same shi aka ce ya amir al-mominin ka bar ‘ya'yanka talakawa baka tara musu komai ba wa'anta ara firashin maut gashi yanzu kana ƙoƙarin mutuwa yanzu shugabannin mu tsoron da suke in zai yi adalci kar a kashe shi ko to in ba kashe ka ba za ka mutu ba za ka mutu Umar bin Abdul Aziz guba aka sa mashi a duk da wannan adalcin da yake yi yana kokarin mutuwa aka zo aka same shi aka zo masa gashi yanzu kana kokarin mutuwa alamar ciwon nan naka atibba sun gaji sun gaza sun yi jazami kawai ba zai rayu ba aka zo aka ce ga ‘ya'yanka nan baka yanka musu komai ba, ranka ya daɗe, ka yanki wani abu daga cikin baitul mali ka ba wa ‘ya'yanka, ka yanka musu sai ce ina yaran suke, aka zo da su su goma sha bakwai babu wanda ya balaga. Su goma sha bakwai. Ya ce wa'yannan su ne aka ce, e su ne ranka ya daɗe, ya kamata ka yanka musu wani abu inda za su samu su rayu. ya ƙare musu kallo sauran jama'a ana gani to ai idan ranka daɗe ya shafta kaga kowa zai iwa zaka ƙarya ne a cewa wani yana da gaskiya gwamnati shi ana sata ƙarya ne wallahi mu mun karanta siyasa shar'iyya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi ma ya sata ne in bai sata ba wa isi sata in kasa in aka sata kuma ka bari an sata ya kai ma barawo ne ke an fahimta tunda ai amana ce aka baka za a yi maka tambaya akai da aka sai ya ƙi da ya ƙi sai ce ku kawo min yaron aka kawo yaron ya ƙare musu kallo sai ya zubar da hawaye sauran kuraye sun fara jin daɗi sai ce ai shi ɗan adam da ka gani ɗayan biyu ne imma salih wa imma ɗalih ko ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza sai ce idan har yaran nan mutanen kirki ne sai ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin yanzu wace sura ne wannan suratul a'raf kaga ranka ya dade fa ya gama fatiha yayi baqara yayi ali imrana yayi nisa'i yayi maida yayi an'ami ya eh ga a'raf shugaban kasa ka tsabo wanda bai iya fatiha ba kai tunanin adalci a wajen shi eh ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin yace idan yaran nan mutanen kirki ne lalle majibancin al'amari na shine Allah da ya sauke alqur'ani shi yake jibantan mutanen kwarai in yaran nan na kwarai ne Allah zai jibanci al'amarin su yace in yaran nan ba na kwarai bane ba shi da fa'ida ka ajja dukiya a mutumin banza da za ta taimaka mashi wajen sabawa Allah yace ku fitar da su aka tashi aka fitar da su wasu ƴan darahim ne al-Imamul Mauridi ya kawo su na manta adadin amma na karanta adadin wasu ƴan kuɗi ne haka wanda bai wuce yanzu kowa a biya mashi kuɗin makaranta bai kai ba kuɗin tam ɗaya a wata makarantar ba abin da ya bar musu amma sai ga yaran nan na Umar bin Abdul Aziz da aka tashi ba a bar musu ko kobo ba ka kaddara kawai ka ce ba a bar musu ko kobo ba babanka ne yanzu ya tashi mutuwa sai aka raba muku gado kowa dubu biyar biyar eh du har islamiya ba za ka shekara kana zuwa ba mun karbe kudin ballantana uniform eh to ina abin da zaka ci kaga ka kaddara an bar wa yaro 2500 kawai ba bar mar kokobo ba to haka aka bar wa yayin shi sai ga wata ran za a tafi jihadi shi wannan dan Umar bin Abdul Aziz sai da ya kawo dawakai guda ɗari da guzirin mahayan dawakan ya ce ga shi fi sabilillah a tafi jihadi don ɗaukar kalmar Allah. Nawa aka bar mashi, ba bar masa kuɗi ba, ba bar mar kuɗi ba. Da haka in har abin da za ka yi shi ne ka tarbiyyantar da ‘ya'yanka, ka sanar da su Allah, ka sanar da su tsoron Allah, ka tarbiyyantar da su bin tafarki na Allah da manzan shi, ka kwanta ka mutu baka da matsala amma abin da yake damu shine wai nawa zaka tara kai ta babakere ka sai can gurin ka koye ka sai ka abinci ka tara wai kar ƴaƴanka su sha wuya inda kai ka sha wuya ƴaƴanka ba za su sha ba wannan shine la'alla kai wuyar da ka sha yanzu ka zo ka ji daɗi ubanka bai tara kuɗin haramun ya ci da kai da shi ba iya abin da ya samu haka ya gina ka da halal addu'ar da ya yi Allah ya sa ‘ya'yan shi su yi kaza, ita ce ta kama. An fahimci wannan? Duk wanda ya bi tafarki na Allah, wallahi Allah zai bu bayan ‘ya'yan shi. Sai ga shi ya yi kyautar doki guda ɗari. Yanzu ƙaramin alhaji ne a garin nan zai iya ba da doki ɗari da guzurin mahayin dokin? Eh? Ina ganin wannan kyautar a sai ka dangana Kano. Ko? kai ƙarshen ta ma sai kai tafi dai ƙasashen larawa daga kanan airport za ka hau ka tafi saudiya ko makabancin haka to ka gani ba a bar musu ba amma gashi abin da aka bari da haka abin da za ka damu ka bar wa ‘ya'yanka shi ne ka bar musu tarbiyya ka bi Allah Allah maɗaukakin sarki sai zama khalifanka a iyalan naka a shi ne ƙissan da take cikin suratul kafi ko wannan jidar din da yake kokarin faduwa annabi Musa a Kidir da ya daga shi da yazo zai mashi tafsirin sa yace ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihan baban su mutumin kirki ne sai Allah ya kare musu dukiyar su amma uban su wa kana abuhuma sariqan eh baban su barawo ne ya kwashe kudin dukiya yaushe Allah zai bi bayan ƴaƴan shi bayan an ci da su da haram manzo Allah ya ce summa zakara rajul yutilu safar ash'asa akbara ko yamuddu yadayhi ila sama wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu la yana kaifa yustajabu lahu wai waye kai shi ma ya addu'a an ci da shi da haram an rene shi da haram silan shi haram shi kawai abin da ya sani haram waye saka shi mai addu'a manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu ta ya za a amsa mishi wai wace ruwar kai ne kashi mai addu'a irin shi ne suke yin addu'a daka shugabanci in kaga kai ne aslah wayannan basu cancanta ba in aka bari wayannan ‘yan babakere, ‘yan jari hujja suka zo suka hau, za su azabtar da su, za su karya ƙasar, za su saka su halin ƙaƙanikayi, kai kuma ka cancanta a nan kuma laifi ne kai shuru wa'yancan mutanen ban za su hau an gane sai ka ɗauki wannan kissa ta annabi yusuf ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim babu lafi in kai ka sani ka iya zaka iya ka kiyaye kuma kana da ilimi akan abun kace kai kana da ilimi akan abu abaka in kaga za ba wasu ruba ruba an gane ko wannan shine a takeice wa kazalika
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله مدوكتين سركيتي وكذلك يتي حكنا بمعنى بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة da wayannan sabuba din da abubuwan da suka gabata na jarrabawar da ya ta samu da inda ya nuna jajircewarsa a nuna wa sarki shi fa ba mutumin banza bane bai nemi matar sarki ba da kuma nunawa da ya a abin da yake da ilimi sai ya ce makanna li yusufa fil ardi yatabawwa minha haisu yasha hakan nan Allah madaukin sarki ce mananna ala yusufa bil bara'a muka baiwa a annabi Yusuf a lokacin da muka barrantar da shi wal khulusa min as-sijn da kuma fitar da shi da muka daga kurkuku mananna alaihi bitamkini lahu fi misra haka muka yi masa baiwa ya zama mutum mai daraja mai kima a misra yanzilu wa yaqimu fi ayi makani sha'a duk inda ya ga dama zai sauka gare shi ne an gane in zai tashi duk inda ya ga dama haka zai Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha bi mana nu'ti min rahmatina fi dunya man nasha min ibadina haka muke bayarwa da rahamar mu a duniya wanda muka so daga cikin bayinmu wala nudi'u ajral muhsinin wala nudi'u sawabal muhsinin Allah ya ce ba ma tozatar da ladan masu kyautatawa bal nuwaffihim iyahu kamilan ghayra manqus Allah ya ce haka za mu cika musu ladansu cikakke ba tare da an rage komai ba. An fahimci wannan ko? Ma'ana duk inda za ka yi kaje ka yi abinka domin Allah, abin da zai biyo baya alkhairi ne. Kar ka yi abu don duniya. In ka yi don duniya, in Allah ya ga dama sai ka samu, amma ka san wannan samun da kai gaggawa kai ka nema don duniya ɗin. kuma kana iya kayi din dan duniyar kuma Allah madaukakin sarki cikin kaddararsa babu kai a wannan layi din shi yasa yace man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha sai yace me liman nuridu duk wanda yake son duniya al'ajila ita ce duniya Allah ya ce sai mu gaggauta sai mu bashi ita abinda muka so ma nasha'u abinda muka so sai mu bashi sai Allah ya ce liman nuridu ga wanda muka yi nufi bi ma'ana wani zai iya sayar da lahirar tasa don duniyar kuma ya zama kasirar duniya wal akhirah bai samu a duniyan ba bai samu a lahira ba daka duk abin da zaka yi ka yi shi domin Allah Allah madaukakin sarki zai kawo ma dauki in mu'amala ce ka yi ta domin Allah an fahimta yanzu kaga wannan amanar ta annabi Yusuf alaihi salam ita ta kai shi Allah ya ce wa kazalika makanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudiu ajra al muhsinin wannan amana din duk wanda ya rike amana manzo Allah ya ce arba'un idza kunna fika fama alayka ma fataka min ad dunya farko sai ya ce hifzul amana wa sidqu hadithin wa iffatin fi tu'ma wa husnul khaliqa yace dabi'o'i guda hudu idan Allah ya maka gamdakatar kana da su karka damu duk abin da kaga ya tsere ma a duniyar nan kar ya tayar maka da hankali wallahi kana zaune zai kawo maka kanshi duniya da kanta za ta zo ta zuba gwiwa ta ce gata farko shine hibzul amana kiyaye amana duk wanda yake da amana to ba zai rasa abin yi ba a wajen aiki sai zama kana da amana a kasuwanci sai zama kana da amana ka san masu kuɗi har gwaji suke ko sai ya gwada ka yayi kamar yayi wa sharere dukiyarsa ko a kirge take tsaf da shedu da komai an baka kaza sai yayi kamar ya manta sai ka zo ayi lissafi ayi kaza ce ni ba kaza na baka bane ce eh haka kace min amma da aka je aka samu ranka ne kuma an samu ƙarin kaza ya kiyaye gobe haka kai har masu wanki ba na musu haka har masu wanki sai a saka wasu ƴan kuɗi sai a rabu da shi da haka in kai mai wanki ne ko kana da yaran wanki kafin ka ba su ka caje kayan kowa in ka samu wani abu sai ka zo in ka zo kawa sai ka ce gashi wani alaji kuma a ciki aka samu ce ta yafi kuɗin wankin naka ma ce to me zan yi da shi ai ba nawa bane gumi na nake so la'alla dama yana sani kaga yanzu wannan zai ce amintacce ne in a kasuwanci ne haka in kana da amana sai ka tara kayan miliyan goma baka da dubu ɗari to kaga kana da kayan miliyan goma a shagonka kaga in kai sa kuwa ai ko a sabuwar kasuwa kake kana da kayan miliyan goma ai ka yi dubu ɗari biyar ko? eh a san gidan yarinmu kenan Allah ya kawo mana ɗauki. To kaga kuwa in kai dubu ɗari biyar ina ganin ai dai ka ɗan fi ƙarfin shinkafa da wake dai ko? Har yaranka za ka sallama, gobe ma an ka fito kai haka, ka tura wancan, ka tura wancan, ka tura wancan, kowa ya ji babu matsala. To kaga la'alla ka za a iya samu maka kuma kayan miliyan ashirin, to kaga ko kake yin miliyan huɗu ai. kaga anan dai kafi karfin abin da zaka yi wata ran sai a game duk ka sallame su kayan ya zama naka shine hifzul amana wa sidqu hadithin manzo Allah yace da gaskiyar magana duk abin da zaka yi kai kokari kai gaskiya an gane ko sannan wa iffatun fi tu'uma kana da kamewa wajen kwadayi baka da kwadayi Bahaushe ya ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi a ina zai sauka tashar walaƙanci. An gane, e, kana da kamewa, ko kai duk abin da za ka ci kana lura cewa wannan abin halal ne ko haram. Ka san abin da ya zama mana bala'i shine ba ma bambance tsakanin halal da haram. Ita kuma wannan haram ɗin da kanganta ita ce take shiga tsakaninmu da Allah. A lokacin da ka zama ka zuba haramun a cikinka, ka ci, ka sha, ka gina, ka hau, ka saka, alaƙarka da Allah ta yanki, gwargwadon cin haramun ɗinka, gwargwadon nisantarka da Allah subhanahu wa ta'ala. Ai, mun karanta hadisi ɗazu. Eh, mutum ya ɗaga hannu ya ce, Ya rab, ya rab, kaga wannan kalmar annabawa ma da ita suke roƙon Allah, Rabbana, ya rabbi. ko to ya daga hannu manzo Allah ya ce Allah na kunyar bawa ya daga hannu sama ya ce ya Allah ka bani kaza ya sauke hannun shi sifir to ya ce ya rab gashi yayi tafiya manzo Allah ya ce yudilu safar yayi doguwar tafiya yana cikin asbab na ijaba na karban addu'a a lokacin da kake halin bulaguro to yayi doguwar tafiya gashi yana cikin tafiya ya daga hannu ya roki Allah ya ce ya rab manzo Allah ya ce amma abincin shi haramun ne abin shan sa haramun ne suturan shi haramun ne yace ta ya za a amsa mishi an fahimta to yanzu kaga rashin kiyaye abinci shi ya jawo alakar mu ta yanke da Allah akwai ta tsohuwa da ta ga mun wannan maganan bara kusan bara an yi fari ai ko tace malam tace da ba ilimi idan muka tashi roƙon ruwa an an samu fari irin wannan ce yanda ake yi matar wanzami za ta ɗauko zabira matar maƙeri za ta ɗauko guduma ko matar baduku ta ɗauko fata ko makamancin haka matar gyarte haka matar mahuci ta ɗauko wuka matar ɗan koli ta ɗabo su kwalli da sauransu kowa za ta ɗauko irin sana'ar mijinta haka suke yi ta ce abinda suke cewa Allah ba mu ruwa caccayi idan suka zaga tace sau da yawa wallahi a guje muke dawowa ruwa ya sako tace amma yanzu gashi kuma gashi karatu ya zo ana yin yanda yake a karancan amma an je an dawo shiru an je an dawo shiru me yake faruwa me yake faruwa kaga shine alakar mu da Allah ce ta yanki amma gashi mun yi abu a yanda yazo a sunnance amma ko mun je mun dawo ba ruwa mun sake komawa ba ruwa su kuma yancan sun je Allah ba mu ruwa ceceye a gargajiyance sun dawo a guje da ruwa la'alla su iya ilimin su kenan a lokacin kuma suna taka tsantsan an fahimta akwai dattijan ma da ya faɗa min yace a da yace ba ilimi wa'azin turmi ne shi ma mai wa'azin turmin shi ma ko daga alamtara kaifa daidai zuwa fatiha bai iya ba shi mai wa'azin kanshi surkulle ne shi ma haka yake bi ya ci ya nada kanshi kawai a matsayin malami a kama turmi ya zauna kawai ya dinga shaci faɗi yace ka san irin wannan wa'azin kuma komai wuta ne komai wuta ne yace idan aka zo aka yi wa'azin tilmi yace sai ai wata uku baka ji wata mata tana daka ko tana nika tana kida ko tana yi wata habaici ba daga anyo za ce ta mai wa'azin tilmi ya zo ya ce kaza kaza kaza ce iya abin da ake ce musu a lokacin ba kyau ba aya zaka ja ba kaza ba kyau mai hukunci ya ce ba kyau ce mana ya ce ba kyau shikenan amma yanzu ba ayar ka jawo ka kawo hadisi ka ce ga wanda ya fi inganci a kaza ka kuma amma sai ka ga babu aiki ko kaga wannan akwai tuhuma babba ilimi bai yi bai amfani ba ke an fahimci wannan ko Allah ya shiryar da mu Allah ya ce wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi ko mala yace ani ardu misra yatabawwa minha haythu yasha ay yanzulu haisu yasha wa yasna'u fiha ma yasha duk abin da yaga dama haka yake yi Allah madaukin sarki yace wala nudiu ajral muhsinin ba mu tozartar da ladan wanda suka kyautata sai yace wala ajrul akhirah ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون sai Allah ya ce wala ajarul akira ai wala sawabul lazi sawabul lahi allazi a'addahu fil akhirati khairun min sawabid dunya cewa kuma wajen gaskiya da kyakkyawar mu'amala Allah ya ce ladan da yake Allah madaukakin sarki ya ajje shi a lahira shi yafi ma alkhairi a kan ladan duniya din abinda ka samu a duniya kaga ashe ruko da gaskiya da kyakkyawar ɗabi'a da gaskiya bayan ka mora a duniya, wannan wai ala kore ne aka baka a duniya. An gane, ban gama wancan hadisin ba ko? Ya ce, Hibzul amana, wa sidiku hadisin, wa iffatin, fitu'uma, ya ce wa husnu halika da kyakkyawar ɗabi'a. Idan ka haɗa wa'yan abubuwa guda hudu, duniya ka same ta. An fahimta? Me duniyan ne? buri ne na ɗan adam duk duniyan nan da ka gani samun duniyan nan bai wuce abu uku ko hudu ba riga ne sai abinci sai wajen kwana sai abin hawa duk abin da ya ƙara akan wannan shirme ne duk abin da ya ƙara akan wannan shirme ne Allah ya baka arziki ba shine ka ci abin da kaga dama ba eh shine arziki ko ka sa riga wacce kake so ka sa ka hau abin hawa ka gina gida iya wannan wanda kake so to Allah madaukin sarki wa ya hana sai dai kare na bawushe yace bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci ko kowa Allah ya bashi daidai gurgurdan arzikin shi kuma Allah alhakim ne kowa yana bashi ne inda ya dace da shi wani in aka bashi aka ce cika koshi inda kake so abinda kake so rigar da kake so ka sa motar da kake so ka hau gidan da kake so ka gina ba ruwan shi da Allah wuta zai je an gane to cikin hikimar Allah kuma sai Allah ya ga to yanzu wannan bawan nawa in na bashi na sake masa mara komai nasa ya ji gishiri wuta zai je kuma ina so shiga aljanna sai a maka aljannar kare ba wuya ba daɗi ko yau za a ɗan yi walwala gobe kuma a ɗan matsa ka sai ka taho gurin wa'azi ko jibi ka ɗan samu a ɗan sake ka gata sai a ɗan matsa ka sai ka tashi kiyamun layi kai al'amarin nan fa sai an haɗa da azumin alamis da litinin to kaga wannan kaga maka yanda zaka bai aljanna wani shi kuma aka haɗa shi da talauci ba ɗan ta'adda zai zama Daga kowa Allah yana duba me ya dace da shi. Ma'ana duk inda ka tsinci kanka, kai dai ka zama mai gaskiya. Duk inda ka tsinci kanka, haka Allah ya so, Allah kuma alhakimu ne, haka nan shi ne ya dace da kai. In ka bi kuma a nan sai ka shiga aljanna. Duk wuyar duniyan nan, in ka shiga aljanna me ya rage? Manzala ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya, amma bai bi Allah ba, in aka tsoma shi a wuta ana dago shi sai a ce kai wani kun ji dadi a duniya ce me dadi yanzu so yake ma sai an mishi ta'arifin dadi din me dadin ba tukunna eh yanzu ko wannan zazzabin da yake wannan mai kulaken nan in ya taba ka rana ɗaya ba sai ka ji gaba ɗaya kai baka kaman baka taba jin dadi ba a duniya komai sai ka ji ya fita kanka har wasiya ake rubutawa an gane ko ni satin nan ba don na kai zuciya nesa ba sai na rubuta wasiyar an gane eh riko ɗaya mun lokaci guda amma ya sauni kuma a lokaci don a ranar ba mun yi karatu amma abin masu hal ba sauƙi wala ajarul akhirati khairu lillazina amanu wa kanu yattaqun daka ladan da yake lahira ma shi yafi alkhairi ga waɗanda suka ji suka yi imani wa kanu yattaqun suka zama masu taqawa masu kiyaye dokokin Allah an gane ko cewa to bayan ka ji dadi a duniya a lahira ma kuma zaka ji dadi in ka zo mutuwa kuma ranan mutuwanka mutane na kuka kai kana dariya Allah ka sa mi haka mutane suna kuka ana wane ya mutu an shiga uku kaza kaza kana cewa qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin wani dan uwanka yana cewa akwai wani ajira shi zai zo daga Kano akwai yan Kaduna yana cewa wani dama muna yan tsurku da kai qaddimuni qaddimuni ku yi ku kai ni kabari na saboda lokacin da zaka mutu an maka albishir mala'iku sun zo sun tabbatar ma kai dan aljanna ne daga can ana hasko maka aljanna sunan sun barka a lillibe shi yasa ba gata bane idan mutun ya mutu a tsaya a jinkirta an fahimta ana cewa ya mutu maza a yi mashi wanka a yanke lokacin da za a yi mashi jana'iza a tafi da shi gaggawa ake a kaita shi yasa ko yanzu an zo ne gagawa za a yi mata sallah ga kuma daurin aure ku jinkirta daurin auren mana wani idan aka ce sai an daura aure ai sallar jana'iza yaka ga rabin masallaci sun tafi to ina basira anan wani tsaftatacce ne in ya roki Allah Allah yana amsawa duk gawar da aka samu mutum arba'in wanda ba sa shirka da Allah suka tsaya a kan gawar suna cewa Allahu magfir lahu warhamhu Allah ka gafarta mashi Allah ka ji kanshi ka sa shi a aljanna ka yi kaza manzo Allah ce za a ba su ceton wannan mutum to za a cika masallaci dam har waje sai ku ce za a daura aure sai an daura aure gawa tana nan sai ka sai ka ga shara-shara sai wanda abin ya shafa wannan ba asara bane babu basira a ciki daga an kawo gawa maza a yi a kaita kuna sallatarta kuma a yunkura ji a kaita masaukinta in alkhairi ne manzala ce in ta kwarai ce alkhairi za ku gabatar da shi in ta banza ce kuma sharri ne kuke tare da shi mai amfani shi ku kai shi ma ba shi ya yake shi ba Allah ka kyauta sai Allah ya ce wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun cewa ladan lahira ma shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani suka kasance masu tsoron Allah attaqawa shine fi'lul ma'mur wa tarkul manhi nan zamu dakata kenan abinda muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya goge shi a kira zanku ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah